idan wani mutum ya zamanto ya yi ƙoƙarin faɗa da kai ausha kama ko kuma zaki fare ko ya ce in nisa ni mai azumi ne ba ka tsaye wannan ana san ka gaya musu kuma ka gaya musu da bayanai in bai san larabci ba ka gaya mai da hausa ni mai azumi ne ni mai azumi ne ɗaya zama ka mushi kenan na haihu munkar ka kuma isar mai da wani sabo wallazi nafsi biyadi ina rantse muku da ubangijin da raina ke hannun shi la urufu fa misaimi lalle bashi ko gahi da zai wuta daga bakin mai azumi aqyab inda Allah min rihil miski shine hidayati gurin Allah sama da daɗin da mu muke ji na tashin ƙamshen turara almiski wannan ya nuna yadda ɗa'a take sawa masu ita su zamanto tsayyibuna a gurin Allah shi ya sa ma aljanna Allah subhanahu wata'ala zai ce tsubtun fadu kuluha qalibina gida ne dama na tsayibi saboda haka ɗa'a tana jaza ma mai ita samun tsarki da kusanci gurin Allah ya turku ta'aman wa sharaba yakan barin abincin shi abin sha wa sha'awata da sha'awar shi min ajali dan ne asiyamu li Allah ce azumi nawa ne wannan shi ma yana nuni amsa fadal azumi Allah ya ce azumi nawa ne wannan idafa ce wadda take ta tashiri kamar misali ka'aba baitul lahi ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytul haram qiyaman lin-nas kaga wannan ka'aba da ta zamanto ɗakin Allah baitul lah wannan kaga idafa ce ta tashiri saboda ko ina ma na Allah ne wa ana ajizi bi kuma ni ne kadai mai sakayya da shi duk wata ibada mai sakawa akan aiki Allah subhanahu wataala shine amma cewa wa ana ajizi bi wannan shi ma dan girman azumi ne babu wata ibada da wani yake biya ba Allah ba wal hasanatu bi ashar amsalha kuma duk inda mutun yazo da hasana kowace hasana yana da linki so goma to ina ga kuma ibada wadda take ta azumi sau da haka kenan azumi sai Allah subhanahu wataala ke bace shi cewa li wa ana ajzi bi wannan hadisi mala ya kawo mana shi a babi na fadala azumi kuma yana nuni a bisa fadala ta azumi gurare daban-daban yana fassara fadin Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala yake cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna la'allakum tattaquna dan ku samu takawa da kuma tsoron Allah imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabu somu ne hal yaqul inni sa'imun idza shatama an zage ka kana iya ce azumi nake azumin farilla zaka wadi amma nafila kar ka wadi nan kaga ana zance azumi na farilla amma nafila koyewa ake so ba a tawa ka waka ce ani wa azumi nake yau ne zumunci ko yau kaza ko kai je ka can ni ina azumi a amma na farilla ai kaga dama an san farilla alibas babu ma yi zutar filmiski irin yadda aka ambata almiski da kuma fifikon tarara almiski a kan raguwar tararurruka kaga inda da kai mafi tashin kamshi ba shi ba da sai a ba da misali da shi sai kuma a tauhi babu yuridu na an yi baddilu kalaman ba sai kuma zikin ruwayati an rabbi ambatan ruwaya da manzala sassalam yake yi daga allah subhanahu wa ta'ala babu rayyana lissa'imina wannan babe zai bayyana mana keɓanta da Allah subhanahu wata'ala yi ga ƙofa ta rayyana ga masu azumi aljanna tana da ƙohoyi guda takwas kamar yana mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dukulu min ayi illa fita lahu abuwa biljanna a samaniya ya dukulu min ayi hasha'a wuta tana da ƙohoyi guda bakwai da saba ta abuwa Allah ya fifita aljanna akan wuta saboda fadala da kuma rahama ta Allah الريان من مذكر قصر وكان دغ الري أصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا للي الجنة دا أكوية تقوها كاغا سيانا صلى الله عليه وسلم يزود تأكيدي cewa inna fil janna baban lalle aljanna da akwai wata kofa ta musamman yuqalu lahu ana ce ma wannan kofa ar-rayyan shi yasa sai ka gane haka ya taqrim na jaro majrur aka kaddamar da kuma wancan baban wata kofa ta musamman yuqalu lahu ar-rayyan ana ma kiran kofar da ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyama masu azumi na farilla sune masu shiga wannan kofa ranar al-qiyama wannan ya nuna ma'abuta azumta azumin watan ramadana suna da wata gara basa da wani gara ta musamman gurin Allah subhanahu wataala shi yasa mashigar su ma ba ɗaya ba take da mashigar waɗanda ba ahli ramadana ba wannan ya nuna mana fadala ta al'ummar manzana sallallahu alaihi wasallam saboda ma'abuta azumin farilla kaga suna cikin al'ummar manzana sassa ma'abuta ramadan to yayin da kullu min as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhum ahadun ghayru babu wani ɗaya wanda zai shiga wannan kowa in dai ba su ba yuqalu aina as-sa'imun za a sa a yi shela cewa aina as-sa'imun Allah ne zai sa a gayyato su tare da Allah ya yi kowa sanin su amma wannan kira ne na musamman dan saboda ayi kwalela ga waɗanda ba ahlus sawmi ba saboda wata ibada ce kaga wanda take tsadaddiya gurin Allah zaka samu mutane da yawa da girman su Allah ya musu ni'imomi masu yawa ta yadda ma za ka ga wasu in sun ga dama ma ba yi sun sha rana ba sau da motsa shi da sanyi biran shi da sanyi ɗacin shi da sanyi kuma yana da halimin da zai so mushi abubuwa to ina matsala tare da shi duk wata harara da wani wadda shi duk da san wani abu kuma ba ma damuwar shi ba ne ba kuɗin kaza da kuɗin kaza sai ma bambara mushi wani kuɗi mai yawa da wani sukari na musamman da wani kayan abubuwa wanda suke na musamman wanda duk na morewa ne kuma amma tare da haka sai ka ga Allah shirya da yawa suna kauce maye wani ko kuma mata da yawa za ka su ma su dinga kirkirarwa mutum ya ce istuma ya ce kaza ya ce wane ne gehe ɗaya kuma sai ka ga ga wani bawan Allah yana azumin amma su za su sabke motar suminti za su sabke motar masara har ma suna murna cewa zai samu abin da zai sayi abin da zai buɗe baki da iyalin shi wani kuma za ka ga yana birkila ya sabke ya je gini ya kaza kuma yana azumi yana zuba ma kan shi ruwa wani ma an yi da aiki a nan zai faɗi sai zuwa yamma ya samu ɗabin da ya samu ya sha shi ke to wannan kuma yana cikin jin daɗi ma an kaje ƙauye wa za ka samu ana sassabe kuma za a sha kunin nan ko suka riba don harau-harau hatsin an gurmutsa haka za ka gani za ka samu ko suka riba shi yasa iya daga abin da ake san mawadata su yi ƙoƙarin kenan a dinga tashi ana zuwa ƙauyuka ana musu rabu yawanci rabon da ake a gari za ka ga wani lokaci rabo ne na daɗi a tattara irin ƙauyukan nan suna cikin wahala kaga in ka ba su za a yi azumi kaga in an dawo shinkawa ana rarraba ana aika maka ana aika sukari ba su samu akwai ni da lokacin suna rubuta abin da suka je su wani ƙauye ya ce akwai wani dattijo ya azumi ya ce sukarin ƙargo ba ya samu shi a cikin abin da za su zo hakuka yi sau da yana ɗan samun ‘yan abubuwa wajensu to kaga yanzu kai kuma kana gari duk kashi ƙarfin wannan kuma ka in azumi la da kudu min haru gairu ba mai shiga yi ƙaru aina sa'imu ba ya kumu da hesa tashi la da kudu min haru gairu fai za da kalu ugurika in sun shiga sai a kulle wala mai da kudu min haru babu mai shiga wanda ba su ba wannan takarima ce daga allah subhanahu wataala a bada'ul sarki imamul bukari zai kawo shi a babu صفة أبواب الجنة صفة ربوب في الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق الزوجين في سبيل الله wanda zai ciyar da ma'aurata guda biyu amma ya yi da ikhlasi saboda Allah ya yi ba dan su yabe shi ba ko su ce mushi kaza nudiya min abwabil janna za a kira shi daga kofofin aljanna akwai kohar da masu ciyar da ma'aurata ne kawai za a kira ta nan miji ne da mata ana ta ci ba ta ci ba ana hama a bugocin a bugocin dan aikin shi bai kai ya ko kuma ma ba shi da aiki to ina sani'an aw tasna li akhirat ko dai zaman to mai aiki ne amma karamin aiki ne akwai ayyukan da zaka ga azumi ya zo masu shi kenan suna cikin wahala mafiya zaka ga ba fiye damuwa da yin gine-gine ba to wanda shi sana'a shi gini ne wannan lokacin zama ne akwai sana'o'in da su dai azumi ya kama to mafi yawa masu su sai dai su zauna su yi abin nan ba su samun ayyuka to iri-irin wannan ko duk ma ma'auratan da kai kokarin ciyarwa shinkafa ce maka ce wani abu ne dai duk ka dauka ka ba da nuriya min abuwa birjanna za a kira shi da kofofin aljanna ya abdullah hada khair ya kai bawon allah wannan waga shi alkhairi gare ka fa man kana min ahli sala nudiya min ahli min babi sala akwai kofar sallah wa man kana min ahli jihad nudiya min babi jihad wanda yake daga ma'abuta jihadi shi kuma kowa ce ta mujahidai wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayyana wa man kana min ahli sadaqa du'iya min babi sadaqa wanda yake yana daga abin da Allah ya bada da mai yayi kuce sadaka kaman mawadata kaga yana da khususiya ta wadanda Allah ya ba dukiya su kuma kenan kofa ta kyautatawa da bayarwa dama Allah ya ba su dan su bada wa atu min malillahi alladhi ataku ku bada daga dukiyar Allah subhanahu wata'ala ya ba ku musamman kaga duk lokacin da za a ce al'umma tana cikin kunci to lokacin ake bukatar wannan lokacin azumi akan samun dandazon mutanen ƙauyuka sukan zauwa gari don saboda su yi azumi cikin nutsuwa wasu kuma sun zauna a can wasu kuma miskine ne wasu kuma masu karamin karhe ne wanda ba su da halin da za su canza abu a lokacin azumi to duk iri-irin waɗannan ya zamanto mawadaci ya yi don saboda ya samu a kiraye shi daga ƙofa wadda take ta sadaka faƙala abubakar biya bi an to umiya rasulullah sai da abubakar ya ce ina ba da babana da ma'aihiyata su zamanto fansa ne a gare ka ya ma'aikin allah ma alaman bihe min tilkal abuwa min darura shin da akwai wani laifi ko wani aibu akwai abin da zai hana a kirayi wani daga waɗannan ƙofofi fa hal yi du'a a hadin min tilkal abuwa kullaha akwai yadda daga wani ƙoyin ko ina sai ya jan kwalla mai kira qala na'am yace kware kwa da koyar da su rijalun ne duk sun tattare wannan wa arju an takuna min kuma ina kauna kai ma kai kana cikin su ka gani kaga wannan karshe kenan da haka nan sai sai ce na'am sai da Bakar ya tambaya dan saboda ya kokari ya game duk kohohin gabaki da wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna saboda haka kira zuwa ga a taimaka duk wanda aka ce mai taimaka an taimake shi an taimake shi ne ha an tafa ulayi su da wani da tun fi kofi sabila famin kuma ya bakal wa man ya bakal fa ina ma ya bakalu annabsu wanda ya ruwa kan shi ma in aka ce ma taimaka taimakon ka akai saboda akwai lokacin da za ka zo ka ga amfanin wannan in kuma ma baka bada ba dai rayuwar za ta tafi ka gani saboda haka kenan sahabbai suna haba-haba akan iri-irin waɗannan ababen yau imam al-bukhari ya maimaita shi a fadail babu kawalina idan kuntum mutakhidan khalila kaga ya nuna fadalar sayyidina abubakar ya dai nuna mana fadalar azumi ta yadda azumi an keɓance shi da wata kowa ta musamman sannan kuma ana son musulmi ya zamanto ya yawaita kofofi na alkhairi kakka takaita abu guda daya akwai yadda zai ce ni sallar da nake da kaza ma ya isa saboda haka taimakon na tsida wani gome ce to kazan da nake ma ni ya isa ba dai harkar karantarwa ba ce kai na haƙura da makarantar eh na na nemi aljanna ta wata hanya ba nan ba karantarwar na barta to kaga baka yi ba asabaru alal azafi asabaru alal azafi kaga ce to in dai ta hanyar limancin nan ne ko ladancin nan zan samu aljanna na haƙura na nema ta wata hanya a asabaru alal azafi dole za sai ka gamu da cutarwa kawai kai harkar addini Allah ne hakima dan adam bai da abin da zai biya Allah ne shi kuma hanyar Allah ya dauki hakuri saboda haka kenan mu yawaita kofofi na alkhairi hanyoyi na alkhairi babu na hal yuqalu ramadanu aw shahru ramadana wa mar'a kullahu wasi'a wannan babu zai ilmantar da mu cewa shin wai hal yuqalu ramadanu ana cewa ne ramadanu kawai ka hudu gayan shi ka ce ramadanu aw shahru ramadan ko he ka gama da shahru ramadan wa mar'a kullahu wasi'a da wanda yake ga kai ya halitta ma ko ka ce ramadanu ko ka ce shaharu ramadanu duka da yawan da ka faɗi yayi wa ana radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan in ramadan ya zo futihat abwab aljanna akan budu ya kofofin aljanna kaga bai ce ba shaharu ramadan wannan yana nuna mana kenan lalle hatta da lafuzza na ababe na ibada abubuwan kiyayewa ne kaga misali mun huce a sallah sallar lishashin za a ce mata atoma kofa ko kuma al'isha za a ce misali kaga ire-iren waɗannan abubuwa su da kansu alfasu ana kiyaye su wanda yake nuna ma addinin mu addini ne na ilimi bai kamata ba ka furta wata magana wadda take da alaka da addinin Allah dole ya zama to kana da ilimi a cikin wannan futiyat ababul janna aka buɗe ya kofofin aljanna kaga ya ce ramadan wa fi riwayatin anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan futiyat ababus sama in ramadan ya shigo aka buɗe wa kofofin sama wannan khususiyya ce ta wata na ramadan wa ghuliqat abwabu jahannam kuma akan tattoshewa dukkanin kofofi wanda suke na wutar jahannama saboda ya zama to rahama ta fadada wa sulsulatu shayatin kuma akan daurewa waɗanda suke iblisai ma'ana tsayin da za a sanya musu sarkoki da kuma mari'a daure hatsabiban aljanu saboda haka kenan yakan zama tawa al'umma tana samun sarkaki sarari na ibadar Allah shi yasa zaka ga hatta da wanda suke fasikaye kaga suna tuba sai kaga ana tsedawa masu bayyanar da sako mawaka ne ba su kai ne ya abin da ne duk sai kaga yawanci duk ana tsedawa su kuma suna takaitawa sako yana kankanta da'a kuma tana zamantawa tana yawaituwa da wannan dai yana nuna fadala na wannan abada wal khalq ya kashi sifatu iblis wa junudihi sifar iblis da kuma rundunar shi da yadda akan sawa a daddaure su kamar yadda annabi sulaiman alaihi salam ya dinga daddaure su kenan ya nuna halitta- aljannu wata halitta ce wadda take ta zahiri akan ɗaure ta sannan kuma akan sakinta iya daga da fadala na wata ramadan akan ɗan ɗaurewa dukkanin iblisai don sawar da al'umma su samu dama na bautar allah da kuma samun kusantuwar rahamar allah عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا إذا كن كنشي وأزمتيش وإذا رأيتموه فأفطروا إن كن كن كنشي فأفطروا كأنا أقول سياك إبهامي باتشي با إذا رأيتم شهرا سياك أنبتا شي da ضميري ko ka ce shahar a zamirin ko ka kaddara ramadanu kaga kenan me sai aka ce idza ra'aytumu saboda haka duk wasu ne ko ka ce ramadanu ko ka ce shahru ramadan duk wanda ka faɗi yayi wai za ra'aytu fa'tiru in kuma kun ganshi to ku aje wannan ya nuna addinin mu addini ne mai sauki kuma Allah subhanahu wataala fifita wannan al'umma ta hanyar gina addinin akan abubuwa wanda suke na yake kaga sai aka gina abu sa wani abin da gani ne wanda yake na ido kamar yadda sallah lokacin ta gani ne wanda yake na ido saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ka gani jirajiran wata suna tambaye kawai ya akai wata yana dan karami ya koma baka ce mawaqitu lin-nasi wannan yana nuna lokuta na mutane alƙawulla ibada wal hajji da kuma aikin hajji fayin gumma alaiku idan aka yi rufi a gare ku ma'ana aka yi gizagizai faƙadiru da sai ku ƙaddara ma'ana ya ne ilalin ramadan jaririn watan ramadan a lokacin da ya zama to ya ɓuya gare ku ta hanyar girgije ko wani hazo ko na makamacin haka a kitabu sau da ya maimaita shi idan ra'aytum hilala fasumu wa idan ra'aytum faftiru da kuma la naktubu wa la nahsibu ba mu rubutawa ba mu lissafawa sai kuma a talaq babul li'an babu mallam ya da kaular zuru wal amal bihi fi sumi baban da zai bayyana mana hukuncin mutumin da bai bar magana ta zur da aikin magana ta zur a azumi a azumi da akwai abin da yake bata azumi ya wajabta ma ramuwa akwai abin da yake bata azumi ya wajabta ma kafara akwai abin da yakan bata azumi ba tare da kuma mutun ya rama ba ba tare da mutun ya rama ba wanda zai zama kwata-kwata babu ladan azumi din amma babu ramuwa akan mutum Allah kare mu عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور wanda bai bar magana wadda take ta zur ita ce magana ta ƙarya da mutum zai zama to ya faɗi kamar irin labarai musamman irin wannan zamani a ce a yanar gizo a gidan rediyo a kaza jita jita kila wa kala kaula zuri magana ta zur ya ka ce magana ta zur wadda baka da ilimi a karkashin wannan magana wal amala bihi da kuma aiki da ita falaysa lillahi haja Allah ba ruwan shi ma'ana Allah bai da bukata fi hanyar da ta amma ko sharaba cikin barin cin shi da sha Allah baya san wannan ibada ta azumi saboda haka rashin cin shi da rashin sha dama ba shi bane sababin da yasa Allah ya shar'anta mai menene yasa at-taqwa lan yanala Allah al-humuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa to azumin shi bai saman mai tsoron Allah ba to ba manufar Allah ta shar'anta ma azumi ba ba wai manufa ba dan ka yunwatu ka kishirwantu ba shi bane babbar fara ka gani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinat kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna kaga da a samu wannan takawa din kwatanta umarnin da Allah subhanahu wataala umarce mu shine saboda haka sai zaman to kana azumi azumin bai samu ma mutum tsoron Allah ba ya zaman to a bakin mutum magana ƙarya kunnen shi magana ƙarya aiki da magana ƙarya to kaga kenan azumin babu wani abin da ya hana shi Allah kare mu kenan mu kiyaye musamman zaka ga ya ka cewa Ramadan ya kama wani lokaci sai a yi wasu runguna guri-guri wanda a kawo a shiƙa da sanyi a gyara da kyau kuma a zo a bukai ana zama ka gani a wuni a nan gurin ko rana ta taki a zo a tsaya ana ta hirarraki da ƙila wakala har ma Allah kiyaye wani lokacin ka ƙarya ka ga giba ka ga gulma ka ga duk abubuwa da ya marasa kyau ko kallon haram ko sauraron haram ko kaza duk abin da bai dace ba Allah kare mu wannan ya maimaita shi a kitabul adab babu qawl wa istanibu qawlan su wa istanibu rijsa min al awsani wa istanibu qawlan su ibadu irin wannan azumi ibada irin su ake haji duk in ba a raba su ba da ba da magana ta zur to da ƙarshe zai zama to mutum ya gama azumin bashi da lada izini da ƙarshe mutum zai je hajji ya dawo haka hannun shi koma irin wanda za ka ga sun je haji amma yi da mutane gardama hatsaniya faɗa yin kaza to kaga da karshe sai mutum ya zamanto babu wani abin da ya samu na kusanci gurin Allah subhanahu wataala mafi yawa za ka samu cewa taraf ila Allah fi rafa ya arifuka fi shidda duk wanda bai saba abu ba mafi yawa a wani lokaci muhaddadi bai fiye tsayawa ne ba za ka ga wanda ya mai da giba da wannan shine abin da yake morewa shi da jin daɗin shi to azumin shi sai ka gaba hana shi saboda aimi dama abin bai saba da takawa ba bai saba da takatsantsan ba shine za ka ga mutum zai je shi haji amma kuma duk irin wani abubuwan yana yi wani za ka ga ya saba duk dare sai ya aikata sabo to ko daren lailatul qadar ya zo sai ya yi wannan sabo wani za ka ga ya saba aikata sabo to ya ga ce wannan lokaci ne da ya kamata a yi kaza inda wanda ya saba barci ne da wannan ishta wannan ma bai hana kawai zai tafi a barci shi Allah kare mu shi yasa za ka ga za ce a daren lailatul qadar amma wani shi yana haba haba kawai ya tafi yawon duniya ci shi baba hal ya kula inni sa'imun idza shutima shin mutum in an zage shi wai ya halitta ya ce inni sa'imun shin haka nan kin da ya wadi bai zama to ba kamar ya bayyana wani abu ne na ibada shi nau'in sum'a ba zai shigo ba man samma samma Allah bihi wa man yura'i yura'i Allah bihi wa an radiyallahu anhu ala hadith al-mutaqaddim kullu amali ibn adam lahu dukkanin ayyukan dan adam an ce bance su gare shi illa siyama sai azumi fa innahu li wannan nawa ne abin ke banta ne nawa wa ana ajizi bihi ni ne mai sakautawa da shi wa qala bi akhir a ƙarshe hadisin yace lis-sa'imi farhatani ya farahu mai azumi yana da wani walwala da farin ciki guda biyu wanda yake yi idan afqara fariha eh lokacin da yazo buɗe baki yakan farin ciki idan afqara fariha in ya sallace zaka ga yana farin ciki kaga duk inda aka cewa mutun yazo buɗe baki akwai wani nishadi da kuma farin ciki da zai Allah ya taimake shi yazo karshe wannan azumi duk lokacin da aka ƙara ta watan ramadana zaka ga ana jin daɗi ana nishadi saboda Allah subhanahu wataala ya rayar da kai har ka azumci watan ramadana saboda ana cikin kaufi shin na kai ramadana ko ba na kai ba ramadana ya zo shin ina daga wanda za mu ƙarasa ko ba saboda duk mumini yana ta ƙoƙarin gyara gaba yana ta ƙoƙari shi yasa an kana ramadana ma wata kake kaɗi da sa saboda ƙarshen watan alkhairan ya fi farkon wata ka gani falalar tana ƙarshe to yanzu ka samu warkon kuma hallo kana ta ƙoƙarin Allah taimake ka ka samu ƙarshen to yayin ka samu ka gama kaga akwai farin ciki saboda haka kenan fariha fa inna fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi kuma duk lokacin da yazo haduwa da Allah subhanahu wataala zai farin ciki da azumin shi wannan ya nuna daraja da masu azumi suke da gurin Allah ta yadda suke da liqa'i tare da ubangiji subhanahu wataala a matsayin su na waɗanda suka kice suka isha dan saboda tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da takwa cikin azumin mu wannan hadisin ya maimaitu babu fadlan siyami ya maimaitu alibas ya maimaitu ma ya zikar fil miski ya maimaita a tauhidi yuridu da an yi baddilu kalam Allah babu tsomi liman kafa na nafsi da uzuba wannan babu yana nuna mana mustahabbancin yin azumi ga wanda yake jin tsoron cutuwa na gwabranta a tattare da shi wannan ya nuna yana daga amfanin da azumi yake da koda ba na ramadana ba yakan sama mutum tsoron allan da zai karya zuciya shi ya zamanto ya samu karaya na sha'awa wanda za ta iya kai shi zuwa ga hallaka shi yasa kaga addinin musulunci ya karantar da ababen da su ne mafita kaga matsar mutu yana da yama cewar shawar manin tsatsani kuma ba a fara ta zama shi wanda yake da hali da lahiya na aure ya yi arme arman nan kuma da aka ce kaga ba ta kai mai ka kai shekara kaza ko shekara kaza ko shekara ko sai na da karatu ko sai na yi kaza na yi kaza in dai har ya zama to kana da rinjayuwa na sha'awa to lalle lalle kai aure ya ne maka sauki da kaje ka hallaka ka zamanto kuma Allah ya kama ka da wannan saboda haka bare ta zauwaje in kuma babu halin wannan to mutum ba fakewa ba zai ko dinga istimna'i yana biya ma kan shi bukata ko dinga kaza a a in kai wannan wa Allah kama ka in babu wannan he ka koma ka dinga yin azumi amma baka je ba bakka yin azumi kuma ka dinga biya ma kanka bukata bakka yin azumi amma da koyaushe kana ta bibiyar ɗan mata ya kace ɗan dauro kana ɗaiɗaikewa kaga ba san wannan tun da akwai da da sai su ƙin arme amma alakwar hin kaga bai da abokai sai yan mata in a jami'a ne bai da abokai sai yan mata in a ina ne kawai yana ta to kaga wannan kuskure kawai kai kai arme in ba kai arme ba ka dau azumin annabi dauda alaihi salam uku a kowane wata litinin da alamishi amma kai ba ga arme ba kuma hallau azumi ma baka yi to ya kake zuwa maka amma kana azumi litinin alamishi a wata kwana talatin kana da kwana takwas inda kana azumi ita ibada kana da wani abu akwai wani asar inda Allah ne kai tana bar ma mutum wani asar yanzu misali sai kai sallar farilla a ƙa'ida kai sallar farilla ne kyau tare da kusuri to za ka ga za ka samu tsoron Allah ne kuma a take ne za ka ci kana marmarar sallar sai ka kawo nafila bayan ta yanzu wannan sallar da ka huta za ka ga a tare da kai za a dinga ga wani alamu na karaya da wani alamu na ne wannan khushu'i a tattare da kai to haka shi ma azumin yanzu yau in litinin ce ka yi azumi to za ka gami zai bar ma wani tasiri zuwa gobe ma wannan tsoron allah za ka gada akwai shi gwargwadon yadda ka kyautata azumin gwargwadon yadda za ka rinka samu wannan to yanzu kana yi sai ka ga kana ƙara kwana ɗaya biyu uku to in allah ya taimake ka sai ka ga kare gaba ɗaya sai allah mantar da kai duk wasu fitintunu duk sai ka ga kawai ka samu to shi yasa ka ga shara to he kakin azumin ka gani to kaga wannan da akwai a abin wanda kaga jin tsoron fadawa zuwa ga abin nan ma shi yasa Allah subhanahu wataala ya sharri halitta mana arma wanda suke bayi liman khashiyal anata min ga wanda ya ji tsoron kenan fadawa zuwa ga wancan aibu ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam faqala amma kawai shikenan ka zama su kana makalkalewa kana biya ma kanka bukata kana kaza a wannan kuskure ne kuma cutuwa ne ka kai ka gani kuma in baka yi hankali ba zai zama to ya ja maka asar yawa in ba sa ba ma sai ka waye gari ya shiga tsakaninka da Allah subhanahu wataala in ba sa ba gaba ɗaya ma sai ka samu hargitsewa na kwakwalwa da tarwatsewa da rikicewa duk lissafin abubuwa gabaki ɗaya mutum ya samu dabarbarcewa al'amuran duk gaba ka gani manin tsada min kuma ba'a kuma duk lokacin da mutum ya fake zuwa ga wannan to kaga yaushe zai armi ai akwai ta hanyar da yake a bane yanzu kenan ba zai arman ba sai tsaya kawai akwai da yake biyan bukatar shi amma dole in ka san da wannan zaka shiga ka wuta kai arme so da duk gashi nan gurin yara mata da zabu da kaza ana sa a rufa ma juna asiri duka baki da ya arme kai kuma ka tsaya kana matsa matsa ka kai shekara tana din da wani abu ka gani to yaushe ya za a ci gaba da wannan dole so ake kowa yin kura kawai a kama a yi a yi arme duka in ba ka da hali in ma zaura ce arme a nan san sun ita wara ai ba ce ba dole ya budurwa za ka arma kuma kowanne da kwai matakin shi ba ce ba sai mace mai tsada akwai bakin gwargwado baka da hali arman mace mai tsada ka zo ka samu wanda daidai da kai daidai ruwa daidai tsaki a daidaita kawai shi kenan arfi asiri ka gani yayi ka je ka saba ma Allah Allah ya danna ka auta man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari shine yafi rintsi idan mutum a sanan farji shine kuma abin da yafi tsarewa al'auran mutum wa man lam yastati wanda bai samu iko ba fa alaihi bisawmi fa alaihi yana kan shi bisawmi yin azumi saboda haka fa alaihi mustahabbi ne akan shi bisawmi dinga azumi fa innahu lahu wishaw wannan zai zame mishi daddaka da kuma karya ma'ana wija shine qatul lishaw shine wija daddaka daga wancan kenan karfi na sha'awa wannan kitabun nikah ya maimaito man tsada min kuma ba fa ta zama shi man lam yastati ba a fa yasum kaga sai aka faɗi abubuwa biyu arme azumi arme azumi arme azumi shi yasa can kaga ya Allah ya ce fa man ibtaga wa ra zalika fa ulai kaumul adu duk wanda ya nufi wata hanya ya nemi wata hanya ba arman diya ba ba arman in dai tafiyar da sha'awar shi ce ta nan to he ne nemo ta hanyar da malam kaulai ka wani adu su ne ‘yan ta'adda ka gani babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin zai mana bayani a faɗin manzon salasa idan ra'aytu mul hilala fasumu a lokacin da kowa jaririn wata ku ya dumi wai zara ayatu mufafti a lokacin da kowa ganshi kuma ku aji an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ashar tusqun wa 20 layla wata dare 29 ne fala ta sumu hatta tara kar ku yi azumi sai kun ganshi bayan kun ma alaikum fa aka mil idda 30 in ya kuya a gare ku sai ku cika gwargwadon kwanukan shine kwana 30 wannan ya nuna ba lazumi bane ba sai wata yayi kwana 30 kuma mu san cewa wannan ibada wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi a ganin ido kuma sannan ba a ce ba lazim sai dole kowa ya gani kamar yadda waɗansu suke fahimtar haka sannan kuma mu san cewa dukkanin abin da shari'a ta ce to Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi wannan abin shari'a ta ya fi ka sani antum a'lam amilla kuma sannan ibadu su ana tahiya ne jima'i ga baki ne ba daban-daban ba shi yasa zaka ga abin da ya shahi haji kenan a dunkule ne duka ake tahiya duk lokacin da ya zamo da akwai wasu jagorori ulil amri to abin da suka faɗi da shi ake aiki inda inda aka ce ga shugaba to shine makoma cikin wannan al'amari in kuma shugaba ya sa wani na'ibi nashi kamar irin kasashenmu misali wanda shugabanni suka ɗaukar lamarin addini su damka a hannun malamai to waɗannan malaman ma dama dai su ne malamai su ne makoma shi malami shi ne makoma shi ne kuma adali ba ga jahili ba ne makoma to kaga duk inda aka ce ga wasu malaman da a hukuma ta ayyana to a nan gurin wajibi ne yin da'a ga waɗannan malamai wajibi ne yin da'a da su kuma kasancewa babu wa ibadar da za a ce ma in kai ta ɗari bisa ɗari ta yi daidai babu ita karka manta ne sallah tana gaba da azumi amma sallar nan manzalar sassalan bai ce ba mutum zai sallah a bashi ashara fil ashar ba ce ba haka sau da haka duk ibadar da ka sani za ka iya samun tasgaro wannan kuskuren kuma da ka samu a cikin ta baya nuna cewa ba ka da ladan wannan ibadar ɗin ta sau da haka ire-iren waɗannan ababe da ake samu na wata shakka za ka ga abin har yakan shigar ma waɗansu daga ‘yan uwa ahalus sunna sai ga wasu da an ce wasu kaza yaka ga suna bangarewa suna wani abunsu suna kaza yaka ce sun yi ragowar mutane tsoron Allah shi ɗan ne yake samu sunna shi yasa za ka ga duk waɗanda suke ahalin ilimi ba su tare da irin wannan duk malamai na duniya wanda diddigin su ya tabbata akan ilimi ba ka same su ba kan wannan abu suna karrama yanzu ka je malamai na mamlaka ka samu abin na kibarul ulama ka goni yana cewa a watan bai tabbata ba ba a yi ba kaza ba a yi wane ne ba ka gani babu inda za ka samu wani wanda ya tafi kawai irin 'yan almajirai ne ya niya ɗan uwana kawai wani bai gama gane abin ba kawai da abu wallahi aini shakka a to ai wannan shakka da kake da ishe daga kai ne kai ne kake da shakka amma ba asalin abin ga inda daidai in take kai ne ka samu shakka kuma kamata ya da ka samu shakkar sai ka koma zuwa ga waɗanda za su warware shikenan amma mutum ya ji tsoron Allah cikin saba ma abubuwan da suke na abin nan ba ce ba dole dole daidai wa daidai ne kuma inda zan ce ma ban yarda ba da faɗin na ɓangaren wancan na hukuma na malamai to in na tsaya alawan ma ne na samu kuskure ka gani saboda babu yadda za ka ce ibada kwata-kwata babu abin shi sa ka ga ake shar'anta wasu na filfili saboda in an samu tasgurin ɓangaren farilla wannan sai su zama to su ne abubuwan da za su cike giba amma duk inda aka watsar da da'a to za ka ga sharri yana biyan wa baya gaba daya No. Eh. Eh wannan da masu su kansu ma su ji tsoron Allah tunda duka ai kowa ya sa abin da yake gaskiya. Shi ana kallon wasu abubuwa, akwai wanda aure wajibi ne a hakkin shi, akwai wanda kuma mustahabbi ne. Wani ma yayi ma auren auren ma bai dace ba saboda zai cutar da mata. Dukkanin matashin da misali ba shi da wata damuwa. ba shi da damuwa saboda mutane sun sha bamban dangane da karfin sha'awa saboda haka wani bai da damuwar wannan sai ci gaba da karatun shi haka a mata kana samun waɗanda ba su da damuwa da tashi hankali na wannan ba su damu ba to amma dukkanin yarinyar da ya zama to an san da koyi wani nau'i na fitina tare da ita za ta wata sai ta tsaya ta tabiya can gurin ta yi kaza can tana jan hankalin mutane to kaga wannan ƙa'ida a yi mata dukkanin matashin da aka ga yana iri irin waɗannan fitintunu diyar wancan can gurin kaza can kaza to bai kamata ba uwaye su kuma su bar ɗansu ya zama sababin da zai ɓata diyan wasu kaga wannan suna da laifin cikin nan kuma haƙƙi ne su zama to sun yi mishi abu dukkanin wanda ya zama kan da garki akan wani abu na bauta ma Allah subhanahu wataala to lalle ya san cewa Allah subhanahu wataala zai kama shi saboda ya yi ta'awun alal ismi wal udwan akwai iyayen da suna sane da ɗiyansu suna aikata ababen da ba su dace ba amma kawai saboda wani hududin nafsi na sai su tsaye akan wani matkar ina da kudin da zan yi mishi aure kuma in rike matan to me matsala in ka je kauyuka do haka ake yanzu kana samun iri irin waɗanda ababe na bina ka gani Allah ya hore ma kana iya ma ɗari ma arme ka rike mu to me matsala dama Allah ya ce wa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imanikum wane Allah ya hore maka kana da kudi kanninka dan bi zaka bar su abokan me yasa zaka bar kannin ka abun rai kana da kudin da zaka musu armi ka ba su jari menene matsala kuma nan mu huce da man anfaqa zawjaini nudiya min babil janna wanda ya ciyar da ma'aurata me matsalar dan kama anan ka armi kana ciyar da shi da matashi ka gani to kaga mafi yawa a urfi namu wani ma sai kaga mai gidan in yaron shi ya ce zai arme sai kulla mai wata tsiya yanzu da zara ce zai arma daga nan zakuro ko ya maka wani bakin ciki ya ma yanda zai sai ka sha bakar wahala ka kummace da ma baka yi arma ba ka gani to kaga wannan duka ba daidai ba ne ba عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انا من نسائه شهرا النبي صلى الله عليه وسلم يا رزقوا ba zai kusanci matan shi ba wata guda shi yake ce ma ilahi cewa ba zai shiga wajen su ba falan ma maza ta tsawa 20 yawman wannan ya halitta wallazina yuruna min nisa'in tarbusu 14 mutum ne yace ya rantse ba zai kusanci iyalin shi ba to a nan gurin shari'a za ta yanka mai wata hudu da zaran wata hudu yayi to shi kenan ya dawo zuwa ga iyalin shi ya kafara in kuma misali ya yi wata ɗaya wata biyu wata uku in dai bai kai wata hudu ba to shi kenan in ya dawo kafin cikar lokacin da ya zai kafara in kuma bai dawo ba da lokacin ya cika to ba zai kafara ba kuma sannan ba za a tutse shi ba a ce a'a ya dawo zuwa ga wannan amma ba a yarda ba ya rantse wata hudu ya kaurace ma diyar mutane ba a yarda da wannan walamma maza ta tsawo shiruna da ashirin da tara ya wuce gada sai annabi sa sai samma ko auraha ko ya mareta wakila lahu sai aka ce innaka halafta Allah tadkhula shahra kai rantsuwa ba za ka shiga bauta kaga tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa ba zai shiga wajen su bauta guda amma sai ya dauki mafi karamci a kwanuka na wata ɗin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam hakan dan saboda ya zamanto horo a gare su sannan kuma saboda tausayawa shi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya dauki mafi karamcin kwanuka wanda suke na wata fa qala inna shahra yakunu 29 yawman yace ai wata yana zaman tawwa 29 yana zaman tawwa 29 babu shahra idin la yanqusani wannan babu zai mana bayani akan fadala na cewa shahra idin watan idi la yanqusani wata ne wanda baya samun tawaya saboda haka dukkanin watan da yake na idi ne in kai ibada ce shi ana baka ibada tamma kamar kwana 30 din ba wai za a tauye maka 29 ko da a layan kusani wajen lada ba zai zama to ba ya samu tawaya ana abi bakara radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi shaharani layan kusani watanni guda biyu layan kusani ba su tauyewa shahara idin watanni wanda suke na idi ramadan wa dhulhijja waɗannan watanni in kai ibada a su to koda sun yi 29 to za a baka ladan talatin wannan ya nuna mana fadala da Allah subhanahu wata'ala halitta halittun shi ne fifiko kuma nashi ne ya khalqullahu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara Allah shi yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zabi abin da ya ga dama subhanahu wata'ala wata ibadar ya ba ta doriyar fadala da kuma lada akan wata babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsib wannan babu zai mana bayani akan faɗin manzo Allah sallallahu da yace inna ummatal ummiya la naktubu wa la nahsu mu al'umma ce waɗanda suke ba su karantawa da rubutawa ba mu rubutawa sannan ba mu lissafi an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummatul ummiya la naktubu wa la nahsu mu al'umma ce wadda take ummiya Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan su larabawa mafi yawansu a garbiyansu ummiye ne aka ce ummi wanda baya rubutawa ko kuma karantawa mutane ne masu aiki da zakirar ɗinsu duk abubuwan da zaka ga na waƙoƙinsu to daga baya ne duk sai zama an rubuta amma sun dinga har da cewa ne daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani kai tsaye zai zama to mutum kawai ya yi baituttukan in baiti ɗari ya yi to kawai kai tsaye wanda suke gurin duka baki ne za su iya kawo wannan baituttuka duk sun harrace shi saboda haka duk sakon da ake zuwa isar daga waccan kasar zuwa waccan kasar duk haka kaga yanzu duk irin wannan mu'allakat shekara nawa waɗancan wanda suka yi su shekaru nawa tun kafin zuwa musulunci amma duk waƙoƙin su duka sanan gurin ka gani kafin zuwa musulunci waƙon to kuma Allah ya wanzar da waɗancan waƙoƙi ma na jahiliya ina ga kuma ƙur'ani da sunna dan tatsina da zai ce hadisi ba kaza ba kaza ba an an wanzan ma da abubuwa na zamanin jahiliya wasu abubuwa tun kafin annabi isa alayhi salam an wanzar da su ababai da ilimi kuma abu na addini ne zai zama to an an gasa an gaza samun shi an ibn umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummatul ummiya la naktubu wa la nahsub ba mu rubuta ba mu lissafa الشهر هكذا وهكذا وتا haka ne kamar haka kamar haka ya ne marra tsatan wa yashiri na mara talatina wani lokacin ashirin da tara wani lokacin kuma talatin wannan ma dai ya yi nuni a cewa lalle wata ya kan iya zamantawa ashirin da tare kan iya zamantawa talatin wannan duka wani ilmantarwa ne da sanar da al'umma kar ya zama to an samu damuwa ko a dinga shekara kaza mu ba mu azumi talatin ba to yanzu kawai in wata da ashirin da tara sai mu ci wannan karan da ya mu ciki ka gani babu la ya taqaddamu ramadan kuma Allah ba zai tambaye ka ba dan azumi 29 kake haka mutu babu la ya taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin la ya taqaddamu ramadan kar ya gabace ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin da azumin yini da koyi ne biyu an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam la ya taqaddamu ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmin kar ɗayan ku ya gabace ramadan da azumin yini biyu ko yini ɗaya ko yini biyu illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum zalika al-yawm sai dai mutumin da yana da wani azumin da yake azumta to yana iya azumtar wannan yini din wannan ya nuna halaccin azumtar watan sha'ban har zuwa 28 ko kuma 27 tunda an ce la taqaddama ramadan wa la taqaddamanna ramadan sana ya nuna rauni na wancan hadisi wanda yake nuni cewa idan ta saba sha'ban fala tasumu in sha'ban ya raba tsakiya karku azumce shi dama da shi wannan hadithin da hadithin fadalar lailatul nisfu sha'ban dukin su basu tabbata ba saboda haka ya halitta ka azumci sha'ban har dab da ramadan shi ma kuma dab da ramadan ya ana gobe ramadan in ya kama litinin ya halitta kai azumin ka ya kama alhamis ne ya halitta kai na annabi dauda kake yi saboda haka kai shekaran jiya ka gani sai kuma ya hado kenan yau to kana iya yin kayan ka babu qaulin la babu kaunin layin jalla zikiru wannan babu zai mana bayanin fadin Allah subhanahu wata'ala wanda ambatan shi ya daukaka uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum Allah subhanahu wata'ala ce uhilla lakum an halitta a gare ku wane ne ya halitta Allah subhanahu wata'ala saboda mai halittawa haramtawa Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب سوداك أهل لكم ليلة الصيام an halitta muku daren azumi an rafatu ila nisa'iku lalle kuna iya kusanta an rafatu nan gurin kinaya zuwa ga kenan kusanta iyali kunna libasun lakum lalle waɗannan mata libasun lakum tufafi ne a gare ku wannan ya nuna tausayawa Allah subhanahu wataala ta yadda ake samun annas ma nan sakh min ayatin aw nusiha la bi khair minha aw mithliha kaga ko da zaman to annasku bil akhaf ko kuma bil aqal ko kuma bil musawi kaga nan gurin da an haramta musu da darama amma kuma yanzu sai aka halitta dare daren azumi a lokacin watan ramadan da dare mutum yana iya kusantar iyalai shi ta ce hulɗa libasun lakum sannan matan nan nakuwa rufin asiri ne tufafi ne a gare ku tufafi ne a gare kaga ba za ka gane wannan ba misali sai lokacin da aka ce ma ga irin sun ramadanan ya kama so da yawa za ka ga gwamnaye sun yi yawan yin ɗore ne ɗore ne mafi yawa to in kana kwana a ɗakin ka in dai ba akwai mahaifiya da za ta tashi ta je da mutum ba so da yawa za ka ga wani kawai sai ya je rana wani kuma ya ji ana asalatu sai tashi to amma kana da mata akalla akalla ka biyo da ta tashi tare kaga wannan libasin da amma mafiya za ka ga azumin gwamno duk dore ne duk dore ne yawanci za ka ga shi yasa za ka ga a wahala kawai ta abin da ka gani tsara ya kayi arwai za ka gane kawai ashe hunna libasin lakwai zo nan ba za ka gane ba walan da ya ce tawila a gaban tawila a gaban zai zo maka amma yanzu ba ka san shi ba sai lokacin da ka yaro za ka ce to gina haka ne libasin lakwai ai ban gane ba libasin lakwai an albara radiyallahu anhu qala kana sahabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma zai ka shiga daki ka zub da kaya can gurin wa zai dauke ba in ka yi da kayan da sahi da daren ka dawo tana nan shahudar da ka ajiye ka dawo tana nan dole ka karkade ta ma ka kawo shi kiyar naka amma ka ga in kana da mata da abin shi yasa wahala a rayuwarka in dai ba kai nan ba dole za ka yi ta shan wahala dole za ka yi ta shan wahala ba ka samu sauki ba a rayuwarka dole sai ka yi armi amma dai haka ne da kai wahala yadda za kana da wahala shi yasa kama almajiri ne kake kawai haka ne da abin da ka samu alas ne mana kama almajiri ne kama almajiri inda mutum bai arme bai almajiri ne miskini ne almajiri ne a to a yadda za ka gane yanzu misali inda za mu kawo abinci nan gurin ko ya ka ci abinci shi ke nan ba ba ya je gida ba ma to me yasa kai shi sai ba da aiki inda ka samu ko wala shi ke nan kawai sai ba sai ka kira ka ce to shi ke nan zira yi abin nan kawai an ilmara muna zauren kara kana sabi muhammadu sanarsa idan kana rajul sa'iman sabon manzara sassa in mutum yana azumi fatar iftaru sai lokacin buɗe baki ya zo fana makabar an yi fitira sai barci ya ɗauke shi kan ya buɗe baki lam ya kulle latahu wala yawan wa ta yi to da daren ba zai ci ba yinin ba zai ci ba har sai yammaci wanda kai sabu da sirma al-ansariya kana sa'ima kale ka kaga irin yadda ake rayuwa ta ta karamci rayuwa ta karamci abu ta tsadar rayuwa ka gani yanzu aka zo kin wani lokacin buɗe bakin ai dama bai tare da abu bane sai barci ya dauke shi ka gani sai barci ya ɗauke shi to kuma lokacin da zai tashi in ya tashin ma lokacin da zai tashin kaga sallah ce za ta tare shi to bai samu wani abin da zai buɗe baki ba lam ya kulle laka wala ya hatta bisa wa inna qais bin surma al ansari kana sa'iman falama dara al iftar atamrata da lokacin buɗe baki yazo matan shi ta zo fa qala la inda ki ta'amun qalat la walaki an tariqu fatilibu laka zan je in samu ma wa kana yawmahu ya'malu kuma yayi wahala ainin ba galabatu aina idan shi ya rinjaye shi bai samu tashi ba waja tumratu sai matar ta zo falan mara'atu da ta gan shi ƙalar ta ce haibatan laka ta ce lalle rashin cin nasara taɓewa a gare ka haiba kamar rashin kenan dacewa falan manta saban na haru gushi alai da rana ta take sai su ma ba su kira zalika lin nabi sallallahu alaihi sai aka ce wa nafsa san ga abin da ya faru fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta zamanto ta sauka wannan yana nuna mana cewa ba wai ganin mutum yana shan wahala a rayuwa ba yana nuna shi ba na Allah bane dan kaga mutum yana shan wahala yana kaza kaga waɗannan da ba wanda ya kai su kusanci gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ba ya nuni akan wannan uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum fa farihu biha farahan shadidan suka yi matakar farin ciki wa nazarat wa kulu washrabu ku yi ta ci kuna sha da dare ku ci ku sha tun daga shan ruwa hatta ta bayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr so da ka ya halitta ku ci ku sha ku ci ku sha tun daga buɗe baki har sai lokacin da al-fajr ya hudo shine maharin azumi kenan kuna iya ci ku sha daga inda kuka aje azumi har zuwa lokacin da zai zama zo kun dauka babu qaulullahi ta'ala baban da zai mana bayani akan fadin Allah wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr عن علي بن أبي هاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لوكتين ده الله سبكت وانا آية أمدت إلى إقال أسود سينا نفاشو ونزري بقي وإلى إقال أبيض ندوكوكما ونزري وانديك فري فجعلتهما تحت وسادتي سينا سنيا سكر كشم متاشينا فجعلت أنظر في الليل سينا زمنتو إنا دوبي ددري فلا يتبين لي sai zama bai bayyana ba na iya gane launin kowanne saboda haka na ga abin nan dai to yaya haka kuma tun da dai Allah ne ya faɗi ya san dai kenan matsala daga shi ne kenan ba haka nan ba ke ne wa gado ta ala rasula fa zakartu zalika na fa qala inna ma zalika sawadul layli wa bayadun nahar abin da ake nihi gide dubun dare da hasken yini saboda haka ana zancen ku ci ku sha har sai lokacin da alfijir zai hudu sau da haka ku ci ku sha har sai lokacin da rana za ta fada to wannan abin shi ne abin da ake nihi kaga nan gurin sunnar manzala sassa a nan sarasa sai bayyana cewa ga abin da ake nihi dama Allah ce an zana ilaika dikira li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhi sau da haka aikin manzala sallam shi yake nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bude baki a lokacin da ya zamanto rana ta fada sannan kuma ba a jiran bayyanar tauraro ko na abu makamanci haka so da yawa za ka ga iya daga kuskuren da ake ƙara fama kunna allah su bada wata na gyara halayen za ka ga wani lokaci mutane rana ta faɗa wani ma har ya ji ana kiran sallah amma sai tsaya da inda inda yana sa wata shakka da wani abin shi duk waɗannan abubuwa daga mutum ne mafi yawa za ka karamcin ilimi ne yake sawa ma dama mutum baya zuwa ya koyi ibada kaga a ramadan ne yake gaban mu yadda ramadan yake farilla ilimin ramadan farilla yadda ramadan farilla ne to kuma mu san ilimin hukumce hukumcen ramadan shi ma farilla ne kuma dukkanin azumin da ya zamanto an zagaye shi da ilimi to kuma ya hidada akan wanda za a yi shi akan jahilci babu qadarin kan bayyana suhur wa salatul fajr wannan babu zai bayyana mana gwargwadon da yake tsakanin yin suhur da kuma sallar asubahi ma'ana daga suhur in ka zuwa sallah asuba gurgurdan nawa ake son ka tsaye da suhur tunda an ce wa kulu washrabu ku dinga ci kuna sha hatta ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to yaushe ne za a tsaye da suhur kafin sallah an zai da bin sabiq radiyallahu ta'ala anhu qala tasaharna ma annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah mun yi suhur tare da manzo sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati sai kuma ya tashi zuwa ga sallah kaga yin amfani da sun makama ila salati ya nuna akwai wani tarahi da aka samu tsakankanin suhurkin da kuma mi da kuma yin sallah sai dai tsara jinkirin ba wai jinkiri bane wanda yake mai yawa amma ya nuna akwai jinkirtawa tsakankanin a gehe ɗaya ya nuna mana mahimmancin taimakekeniya musamman ma wata ramadan da muka sani hatta da bangaren abin da ya shafi suhur akwai inda zaka ga ba shi da abin da zai suhur soriya za ka ga makarantu irin manyan gardawa da kuma titibirai wanda suna yin azumi za ka ga wasu ba su da abi wanda yake tsaye da za su yi azumi wani lokaci za ka ga wasu injiniyan balle ma yanzu da za ka ga da yawa da kwai mutane hatta da na waɗansu ƙasashe akan samu da dama wanda za ka ga kenan babu iyayensu a nan gurin to kaga duk irin wannan akwai buƙatar zama ana samun musharaka abincinka ka samu mutum ɗaya biyu ya zama kun ci tare faƙila lahu kam bayan al'azan wasu gwargwadon tazara nawa ka samu tsakanin kiran sallah da kuma su kala kadara hamsin aya ya ce gwargwadon da za a samu makaranci ya karanta aya hamsin kenan ana son suhur ɗinka abu na farko ka jinkirta shi saboda yana daga sunnar manzalar sallallahu alaihi wasallam jinkirta suhur jinkirta suhur annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ba za su gushe ba cikin albarka matsar dai suna jinkirta suhur albarka hissiya albarka ma'anawiyya albarka kaga ta koyi da sunnar manzon sarsara albarka kuma ta samun ragewa gwargwadon awanni na marabinka da abinci kaga yanzu inda zaka yi tsohon a ce misali karhe hudu kuma alfijir yana hudawa misali biyar da minti da rabi biyar da kaza yanzu ka dauki misali awa nawa ka gani awa nawa to yanzu misalin yana bayyana da rabi misali in yana da da hamsin misali kaga sai ka dakatar da suhur ɗinka da arba'in kaga wanda wa shi kuma karni hudu ba yanzu kaga tsakanin ku da shi ne kaka saboda akwai yan ka'ida yan karni hudu ku da rabi tuni yayi wajen awa biyu marabin shi da abinci to kai kuma yanzu ka rage adadin wannan kaga a zahiri zaka yi shi samun karfin gwiwa kuma dama ita ibada ba wai a wahalar da kai bane eh to kaga wannan kuma yayi asara albarka ta wannan gurgurdan koyin azumi da sunna gurgurdan ladan shi shi yasa masu azumi ai ba din ladan yake bai ba na wani yahi na wani dama kuma ibada haka take wani kullun da rajatun mimma amilu kowanne yana da daraja da wannan gurgurdan abin da ya zama to ya aikata babu barakatu suhuri min ghairi ijabi sai kuma wannan babu zai bayyana mana albarkar da suhuri yake da ba tare da kuma an wajabta shi ba ba tare da wajibci ba an anas ibn malik radiyallahu anhu qala ƙarar nabi sassan ta saharu annan sa sai ce ku yi tsoro amma ce ta saharu wannan ba umarni ba ne wanda yake na wajibi bayan na fi suhur baraka saboda cikin yin suhur akwai albarka cikin yin suhur akwai albarka babun idan kuma ba an ce ba dole ka ci abinci mai yawa dabino ne ruwa ne misali duk abin da ne zaka samu wanda yake kai abin da duk kana iya yi ko da ruwa ne zaka sha babun idza nawa bin nahari sawman idan ya niyyar azumi da rana kaga mutumin da zai niyyar azumi da rana kaga azumi wanda yake na ramadan sharadi ne labudda ya zama to an samu tabayyitin niyya kai niyya kafin hudawa alfajr to in kuwa kaga an yi niyya da rana to kenan sai dai na nafila an salama bin al-aqwa radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yunadi fi nas annabi sallallahu ya tura wani mutum ya shiranta cikin mutane yawm ashura ranan goma ga watan al-muharram inna man akala falyutimma wanda ya ci abinci shi kenan ya zarci an fare su ko kuma ya yi azumi wa mallami a kurfala ya kur wanda kuma bai ci ba to kar ya ce wuce da azumi saboda haka wannan ya nuna azumi wanda yake na nafila ba sharadi bane tabayi niyya zaka iya yin niyyar shi ma da rana amma azumi na watan ramadan labudda ya zama duniya ka ta gabaci hudu wa alfijir wannan hadisi bukhari ya maimaita shi a tsawon babu siyami yawmi ashura sannan kuma a khabar al-wa'id babu man kana yabatu nabiyyan min al-umra wa rusul wahidan ba da wahidi saboda mu'tazilawa suna da aqida ta cewa ba karbar kenan hadisi wanda ya zamanto ahadi ne dole labudda ya zamanto wanda yake kenan mutawatir a babu na aqida babun as-sa'im yusbihu junuban babun as-sa'im yusbihu junuban wannan babin zai bayyana mana hukuncin mai azumin da mutumin da yake da niyyar azumi ko kuma wanda ya niyyar azumi kuma sai waye gari alfijir ya hudo mai bai yi wankan janaba ba mutum ne ya waye gari da janaba alhali kuma yana azumi to shin yin wankan shi ne zama sai bayan hudawa alfijir yana da alaka da azumi a shi wanka yana zamantarwa kenan sharaɗi a lokacin da mutum zai sallah amma ba shi da alaƙa da azumi abin da yake da alaƙa da azumi fitowar abin da ya sabbaba wanka ɗin an aisha wa ummu salama radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadurku al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam al yakan hudawa wa huwa junubun halin kuma bai wanka ba min ahlihi daga iyalin shi thumma yaghtasil wa yasum kuma sai wanka ya zamanto ya zarce da azumin shi saboda haka ya halitta mutum ya yi suhur bayan suhur kuma ya wankan janaba sau da za ga wasu suna nesa sau da irin yadda waɗansu daga malamai da suna bayani akan adab kamar irin su burhanuddin a talimul muta'allim cewa kenan yana daga abubuwan da suke ke sabbaba talauci shine cin abinci da janaba to wanzu za ka ga wannan abin shine yake wannan insirin ga kamar ma azumin yayi ko bai yi ba babul mubashara lis-sa'imi wannan babu yana zai bayyana mana hukuncin haɗa jiki da iyali ga mutumin da yake azumi mutum ne yana azumi sai jikin shi ya zamanto ya haɗu da iyalin shi shin azumin nan yana nan ko baya ana aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubashiru huwa sa'im annabi sallallahu ya kasance kan yin sumbata ko kuma ya gama jiki da iyalin shi halin yana azumi wa kana amlaku kul irbi saboda haka yayi ku mallaka ga bukatar shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan malamai suka bambanta a nan gurin tsakankanin wanda yake matashi da kuma mutumin da yake dattijo kenan saboda in ga wanda yake matashi ne za iya samun sababi na bacin azumi ke sabanin kenan wanda yake kenan dattijo saboda haka wannan ya nuna kai tsaye azumin bai baci ba amma saddun da zari'a wanda ko mun sa ne mai karfi saddun zari'a toshewa hanya wadda za ta bayi zuwa ga barna shi yasa kaga addinin musulunci duk abu mai hatsari sai ya kange hanyar da za a bi zuwa ga wannan abin shirka ce albasha ce kaga sai Allah ce wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan saboda in ka zama kana ta ta'amuli zaka iya zuwa ka ci dukiyar maraya zaka iya zuwa ka fada zuwa ga wancan kuskure din babu sa'im idza akala aw shariba nasir wannan babin zai bayyana mana hukuncin mai azumin da ya ci ko ya sha amma ba da gangan ba kana azumi ka zo arwalla ka ji sanyin ruwa da mutuwa ya ka kurba kana azumi ka manta kana azumi sai ka ci wani abu an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam idza nasiya fa akala wa shariba falyutim sawma in mutun ya manta sai ya ci ko ya sha to kare aji azumi falyutim sawma kaga cewa falyutim sawma ya nuna kenan me kawai ya zarta ci gaba da wannan azumi fa inna ma qamu Allahu wa saqa shi yasa ya kace falyutim sawma ya cika azumin shi saboda ba ramon shi ya ce sa ya kace somo azumi shi irin wannan zaka ga sau yawa waɗansu malaman suna ɗaukan babe wanda yake na tsauri musamman ma ɓangaren kenan malikawa zaka ga sukan wajabta ramawa a wannan jarumi tare kuma da da dama daga waɗanda suke masu insafi daga malikawa duka sai sun bayyana cewa lalle wannan hadisi hujja ne wacce abin da imam malik ya tsaye a kan shi allah cikin shi da rama kenan ya ci karo da nasi shi yasa za ka gata da gumari shi da kanshi ya tabbatar da shi wannan hadisi din da kuma kaddamar da uzuri ga imam malik irin wannan kuma za ka ga ana yawan samun cece kuce ga mutane ya za a ana cewa manzana sassalam ya ce ka rinka cewa mu a malikiya an ce kaza kaga wannan kuskure kuskure ne mujarradin ma a ce ma manzana sassalam ya ce kai kuma ka kawo wani daga cikin bayan Allah ko wani daga malamai kuskure ne shi kan shi malamin ka ka cutar da shi shi kan shi malamin ka gani ka cutar da shi saboda gaba ɗaya wannan in masu faɗi cewa duk inda ka samu hadisi ka ajiye maganar su saboda haka kenan duk inda ka ci ko ka sha a halin mantuwa to kar ka ci gaba da cin abincin a ka dakatar daga nan gurin ma'ana ka zarce ka ci gaba da azumin ka kuma babu wata ramuwar da za ka yi باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فليكفر زام كي تقص سنة كتاب الصوم كده karatu ɗaya biyu ne zai kai mu zuwa asibitin shi yasa kenan shi yasa ma muka ketare babu a kitabu guda biyu saboda muhimmancin kenan abin da muke tunkara idza jama fi ramadan wa lam yakul lahu shay'un fatusaddiq alayhi falyukaffir in har mutun ya zamanto ya kusanci iyalan shi kuma ba shi da wani abin da zai kaffara sai fatusaddiq alayhi sai aka aiko mai da sadaka falyukaffir to ya kaffara mutum ne sai ya zamanto a halin mantuwa ko kuskure sai ya zamanto ya kusanci iyalan shi kuma alhali yana azumi to a nan gurin kaga wajibin shi ne watan ramadan ana buƙatar ciyarwa to abin da ake so ciyar ya ɗauko abincin gidan shi ya ciyar da miskini sattin ko kuma ya gayyato wani buɗe baki na musamman ya gayyato adadin mutane guda sattin ya ba su abinci in kuma ba shi da hali sai aka aiko mai shinkafa ko maka to ba abin nan ba zai ce a to shi kenan zini a sai kuma ya bayar da wannan sarka sai ya dafa ya gayyato mutum sattin ya zama kankarar wancan laifin nashi gurin Allah wa an wa radiyallahu anhu daga Abu Hurairah ya fara yace bainama na hal julusin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muke zamne a majalisa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine halin sahabbai na maki sallallahu alaihi wasallam rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah wannan yana daga abin da muka rasa mafi yawa za ka ga majalisanmu masallatai in ka je ba za ka samu mutane ba wani za ka ga kawai za ka samu matasa ne babu littishawa kuma tare da ɗumbin fadalar da halartar majalisi yake da tare da ɗumbin fadalar da wannan kai sau da yawa ma za ka ga wani lokaci ya da sallah da malami ya juyo zai wata kalima ɗaya biyu da bai wuce minti biyu ba to za ka ga wani azkar ma ba zai yi shi ba sai dai ya gare shi kawai wannan abin ba ya ji shi kuma da za ka ce don Allah wannan magana da aka faɗi ka santa bai fasanta ba amma yanzu inda ba kai ba zai tsaya ma ya azkar ɗin shi amma tun da dai za a kawo zai cira kawo shi kenan sai fa zai kare shi wallahu wani musa'ala to kaga ba abin da zai gyara al'amuran mu sai da ilimi in har ba ka halartar majalisai na ilimi to kanka ne za ka cutar da kanka wannan da shi ne zukata suke samun rayuwa babu inda za ka je ka rayu ka ji daɗi kamar majalisi na ilimi nan kuma ake samun nutsuwa وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وافقتهم الرحمه وغشيتهم الرحمه وافقتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده shi yasa zaka mafi yawa wasu suke cikin harguwa kana dan kasuwa kana ma'aikaci kana kaza yanzu ba kasuwa ba kake ba ma'aikata ba kake ka je ka zauna ka san wani abu na addinin ka kisa rusuwar kinnan sai kaga abin takaici wani yazo zai ya sallah ba zai wannan ba ki sa rusuwar ne waɗannan daga suratul fil daga fatiha na kai fatiha da in babu ita ma ba sallah wane ne wanda yake kalmar shahada nan inda zaka je ka tsare ko kasuwa ne zai ce ma la ilaha illallah kuma ya kirta ba zai kace ka san mu karatun allo muka yi ba irin wannan nan ko kuma ƙarya ce ba bai na Allah ba ƙarya ce kurum tsaban bakin jahilci ne kawai jahilul murakkab bai sani ba bai kuma yarda bai sani ba kaga shine aljahalul murakkab kaga ni inda yarda to gaba ɗaya garin na hudun malamai in aka ce ake mu ɗiyan almajirai ne ka san shi ba da magari in yaje guri ka sama yayi wane ne kaza kaza kai kana ce la ilaha illallah in zaka ce in ma dai almajirai ne dan malam kake halin malami kana ce la ilaha illallah kai dukkan kalmar shahada ma da ake shiga da ita addini baka iya faɗin sa daidai ba Allah kare mu idan iljahu rajulun sai wani mutum ya dunka talauci gaggi zance waɗannan sabon da wani ma ana hajiji a yanke shi ke faɗi sau da yunwa wani hajiji a masau da wai ba abin da za a ce hajiji a ma yanke shi ke faɗi Allah kare mu idan ja'a rajulun fa qala ya rasulullah sai wani mutum ya zo ce ya manzo Allah halaktu na halaka kuma ma baka na ka zo ka samu malami ka ce malam da ka karanta mu wani abu zancen Allah malam ina da damuwa kaza da Allah karanta mu wata sunna hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ta kaza ke damuna ina son ka mun wata nasiha wa zakkir bil qur'ani wa yakhafu ina son ka karanta mun qur'ani da hadisai da Allah kada kan sha mamaki wani nazul min al qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul mu'min wallahi ba wata damuwa da zaka samu ka samu malami alimul rabbani ka ce malami a damuwa a rayuwa ta kaza ne ki damuwa da Allah ne Allah ya ce karanta mun wani abu na zancen Allah saboda zuciyata ta samu karaya ta zama tuta ta ta samu abin da Allah ya ce Qur'ani yana yi wannan ga yamu abin da zai tausasa ta ga ganin idan jawo rajulun fa qala ya rasulullah halaktu yace ya ma akina halaka so ake in kai sabo ka so dabi'ar mu'mini kenan wanda ya nuna mutumin mu'mini shi fajiri yana sabo kuma ya amince ma abin nan akwai wanda zai dinga aikata saban da kai ka ce sama da kai in kai kai saban din ka shiga uku ka rage tiki to amma shi ko aka kawo shi kenan zai ta kirtuba saban shi gani ma ke shi wali ne ala malaka to ka to mali jurhum bi mayyitin ilam in yanzu gurin da ya mutu dan kayan kashi me me ne gawa in ka yanka ta akwai ne radadin da za ta shi to in zuciya ta riga ta mutu gaba ɗaya ta zama ba ba wani tasirin da zai mushi saban yake amma shi gani yake ma da'a ce ma shi bai ma ko husu bai shi ana ma na ga kala wa kato ala mara fifi ramadan ya ce na afka wa iyali na a watan ramadan a da wannan wa matar shi wa akwai wanda shi matar banza ce zai je a watan ramadan fa ina lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda shi matar banza ce a watan ramadan ka gani Allah kare mu wada sayan fakalar suna hal ta jiru raƙaba tutukuha ka samu wai hal ta jiru raƙaba ko za ka samu wani wuya na bawa tutukuha da za ka yantar ƙalala ƙara fa ta tsatsu yan ta sima share ne mutatabiya ne ka iya azumin wata biyu jera ƙalala ƙala fa hal ta jiru itamu sittina miskinan za ka samu halin da za ka ci da miskini sittin ƙalala ƙala fa makasa inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai zauna gurin manzo Allah sarsara fa baina nanu ala zalika tunda dai ya ce ya hallaka walau annahum idh ja'uka ka gani fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul wajadullah tawwabar rahima shi yasa tunda ya ce ya hallaka sai ya tsaya gunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema mai gafara yanzu dai ba zai bar gurin ba a saman mai da shi mafuta fa makata inda na fa baina nanu ala zalika utiya bi harakin fiha tamr ana wannan yanayin sai aka zo mishi da wani masakin da akwai dabino wani arabu almikitalu ana aina sa'ilu sai ma ke ci aina sa'ilu ina mai tambaya aina sa'ilu ina mai tambayan nan faƙala ana ya ce ni wannan yana koya mana tarbiyya malami jagora cikin al'umma ka kar ya zama kai komi kawai na kai kaɗai ne kar ya zama komi na kai kaɗai ne in har ka zama haka ko jagoranci ba kai ba shafi ya ce masa da bakhilun qattun in dai ka zaman to kai dan kankamo ne kai kai kai kadai kawai da an ka abin ya shiga gida kawai sai dai rada za a kwashe masa makwabta ba su gani wannan bai gani yan majalisa ka ɗaliban ka ba su gani to akwai matsala kaga ce sanin sai zauna kuma ya kace ina mai tambayar nan wai ka ya ce khudha fa tasaddaq bi karbi kai sarka da shi fa qala rajul ala an faqara minni ya rasulullah wanda yi ni talauci ne zan ba ni dai ban naga akwai indin talauci ne tsabar talauci amma fa ka gan shi a makaranta fa wallahi ma baina labataiha yace na rantsi bai zaman to ba tsakankanin waɗannan shamaki guda biyu ma'ana garun nan guda biyu yuridu yuridu harrata ne yana nufin waɗannan tsakon kwani da suka kewaye ahli baitin ma'abuta wani gida afqara mafiya bukata min ahli baiti kamar iyalina fatarika nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi wannan da a nuna mashi manufakar a sha'ari kaga abin da ake son ka zama kana ta shiji yanzu ba anan ba wannan ba ma komai bane ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi ba talauci wannan ba abu bane ba eh kamar ya mumini ne ai Allah yana son shi ce za nan sai murmushi ma to haka ake son bayan iyalin ka sun zo matsala ka ce wallahi ba abun kawai inna lillahi ai da kaga bacin ran nan ba kaza kaza a so ake namiji kawai ka zama namiji cikin ka da bala'in yunwa kana jin abin nan amma kauka dake mawaƙi jahiliya ma shamfara na cewa sai in hambaɗi ƙasa ya ce ka gani wa ta fitur bal arzika ya layara alayya murhu mutaqawwilu ya ce zan raurayi ƙasa in hambuɗa dan mutum mai gori kar ya ga na ce ya bani amma kale ka yanda mutane suke ta bibiya wai ka ga wai ƙato yana fashiya da guga wallahi yi kane ne ban ci ba ban sha ba wannan ai abin kumiya ne Allah irin wannan adiko kamata ba su kato ka dinga kuka wai ba a ce ba gidanka ba a yi kaza ba yau talauci za ka ma ga waɗanda misali an zo wancan yakin tana mun ga gani wani anabsar sa kwana uku bai cewa abinci lokacin to hemi kuma don saboda ba a samu ba gidanka to me allah yana son ka ne yunwa yakin a hazar yunwa kashe ka za ta yi ka gani kashe ka za ta yunwa kawai in kana daga wanda ka cancanta ka ce a taimaka ma a yabo kuma tsuha ne mun ga masu shekara tamanin suna zuwa algeria suna yiwu sana'a su sai da abu su yi su su ka gani duk ga mutane na tsofaffi masu shekara saba'in tamanin bakin kasuwan nan amma ƙato kana iya komi kana iya duk abubuwa har mutum ya dinga fashiya da kuka yana ce kaza kaza kaza da wasu matasa yan ciwaciwa da zaka gan su su matasa wani ya ce wai da wasu takardu jami'a za a yi wane ne kai har ma kasa kuma suka ida hallo su koma ce in suka ida su je abin nan kaga wannan ina za a je da haka fi sabilillah ba haka bane muka gada dole kai iya yanda za ka yi ka jajirce kurum ka yi riko da sababi Allah kama mana amma kaga a ce da wasu munafikai su ma kaga mutum ya dau wani gatari ko abun yankan warci ko mutane ne wanda ba na tada kada zuciya kawai zo yana wani da ko da kowa ya yawon yankan harce bai samu ba kuma ƙarya ce ba to kaga yanzu shi Allah ba zai taimake shi abu na farko ma kai ƙarya ka zo ka ce bayan Allah da Allah inda wani kwadago ina sa inda kayan da zan wanke muku ko don wanke muku saboda na dan bubbuga ban samu ba inda wani abin da zan yi maka da Allah a bani wani aiki ne na bubbuga ban samu ka gani fa zai ka nabi hatta badat aniyahu har haƙoran shi suka bayyana na ƙuriya sun makare ce a tsayin a halaka ka ɗauka ka je ka ci da iyalinka da wani sai mu tsaya nan kuma insha Allah abin da muka faɗi ya zama yi Allah ta rama adam da sakura Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana mun tsawaita kenan saboda kitabun din muke sannan siya mu karasa shi dan ya zame mana wani darasi ne kenan na tsakara Ramadan Allah ya ja kwani kamar musu albarka ya kai mu zuwa ga Ramadan kuma arzuta mu da lafiya na bauta ma Allah a watan Ramadan ya rabbal alamin Allah ya wara yau mu albarka ya dauka addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wataala ya sa halima al'umma ta musulmi dukkan hukunci da tsanani Allah subhanahu wataala ya kawo sauƙin shi cikin al'umma ta musulmi ya kuma musulmi a ƙasashe daban-daban da suke cikin halin jarrabawa da jinjinu Allah kare mutuncin su ya kare jinin su ya kare addini gabaki da yaro bara da sallallahu alaihi wa sallam baraka alaihi wa alihi wa sahbihi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la